assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau alhamis sha biyar ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da biyu ga watan yuni miladiya dubu biyu da sha biyar allah ya sake dawo da mu gidan shirinmu sheikh ibrahim mansur imam domin ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma cikin tafsirin kiriya da tafsir na maulan musa ibn faidati sheikh ibrahim yes radiyallahu ta'ala anhu wanda zai ja mana baki shine sayyidi muhammad sunusi bello goma sai kuma shehin mu sheikh ibrahim mansur imam zai gabatar mana da fassara akarama kuma lahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ما شاء الله سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تاتي لنا بالزفر ويوم الحمد لله من أنا أشكي تفسيري na maulam shi ibrahim radiyallahu anhu fi riyadit tafsir muna cikin suratul baqara a ajiya shehu radiyallahu anhu bayan ya ƙara tafsiri yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana wa iyyakum fama hadal kitab والعمل به وأن يتم لنا هذا العمل كما ابتدعه لنا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكتبنا في ديوان السعادة في الدنيا والآخرة يجي اللهم صل على سيدنا محمد وسلم to yan uwa bayan mun karanto tafsirin wato harfan nan guda uku wanda duk malaman tafsiri in sun zo suna faɗi Allahu alam bi muradi bi zalika wannan haka yake don wannan kalmomi ko kuma waɗannan harfa wannan rumuz babu wanda ya san shi hakikatan sai Allah sai kuma wanda aka saukarwa ne a amma akan yi ishara gwargwadon yadda aka fahimta kuma gwargwadon yadda masu jidin su ma za su fahimta shine muka ce wato ma'anan alif rantsuwa ne Allah tabaraka ta'ala yi da zatinsa da lamun da mimun dinnan bi ma'anan lamun duk wanda ya zo da la ilaha illallah ba da nini na muhammadun rasulullahi ba Allah ba zai karbe shi ba shine tashin farko abinda Allah tabaraka ta'ala ya fara a Qur'ani duk mutumin da ya zo wa Allah tabaraka ta'ala da musulunci bi ma'ana ya musulunta kuma ya faɗi la ilaha illallah amma bai gwama da muhammadun rasulullahi ba to ba ruwan allah da musulunci shi wannan littafi wato alkur'ani wanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi ya karantar da shi babu kokonto cikin sa cewa abin saukarwa ne daga allah dan alkur'ani ya zo da hujjoji da dalilai wanda yake tabbatar da cewa annahu laysa min inda ghairillahi tabaraka ta'ala walau kana min inda ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan kathira da alkur'ani ba daga allah yake ba da an samu sabani da yawa a ciki wannan alkur'ani mai shiryawa ne zuwa ga dukkan mai matafi zuwa ga tsoron Allah duk mai neman tsoron Allah to alkur'ani jagoransa ne zuwa tsoron Allah ne sawa'un mutumin nan musulmi ne sawa'un mumini ne sawa'un musini ne duk inda mutum yake a cikin makamatun wannan addini to in ya kama alkur'ani alkur'ani zai sadar da shi zuwa ga tsoron Allah wanda tsoron Allah nan shine abin da ake nema duk abin da ke nema ko duniya ko lahira to yana cikin takawa a misalin sai bakar siddiqu shi ne misalin da shehu radiyallahu anhu ya kawo a bisa cewa allazi a hudan lil muttaqin cewa shi alqur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah wanda shugaban su shine sayyidina bakar siddiqu Allah ya kara mar yadda sannan ya ci gaba ya ce a hudan lilmuttaqina allazina yu'minuna bil ghaibi kamar sai na umaru dan khaddari Allah ya kara masa yadda wa yuqimuna salata masu tsaye da sallah wanda shugaban su shine sayyidina Usman Zunnuraini Allah ya kara mar yadda wani ma razaqana mu yunfikuna suna ciyarwa daga abin da aka arzuta su kamar sayyidina Ali karan Allah wajen radiyallahu ta'ala wanda shine shugaban masu ciyarwa yana zuwa gonar da ya hude aiki ya noma a biya shi abinda aka biya shi kuma ya raba wa talakawa da almajirai to waɗannan shine Allah tabaraka ta'ala ya musu shaida waɗannan sahabbai guda hudu da kuma wanda ya koyi da su ya bi tafarkin su Allah tabaraka ta'ala ya ce ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun waɗannan suna kan shirya daga ubangijinsu kuma waɗannan su ne rabautattu ai humul fa'izu na bil jannati wan najuna minan nar yawm al qiyamati wal maqdu'u lahum bil khayri fid dunya wal akhirati li'annahum ittaba'u an-nabiyya wattaba'u an-nur allazi unzila ma'ahu saboda haka sai suka samu rabo sun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bi shi sannan sun yarda da hasken da Allah ya saukan masa sai suka zama rabautattu shine maulana shi Ibrahim radiyallahu anhu ke faɗi cikin nurul haqi yake cewa fa inna falahal alamin bi qafwi man qadaz zaliman walahu kullu falahi bihi kad alal arbul basidati ba'da ma uzillu wa dinu ta kulli janahi bihi barra'u fil ilmi ba'da jahalati wa naluhu aidan khusri kullu rabai faqad kassaru kisra wa dammara qaisara jiyushahum bil bidi aw bir rimai tarahum wa abdalul bilali takhaluhum min aljin wal amlaki bayna silahi sai a karshe shi ya ce falan ya ati ruhun mislu ruhi muhammadin guduwi bi zikrahu wa fi rawahi shehu ya ce ka sani cewa rabautar talikai baki da yana cikin koyi da manzo Allah ne wanda duk wanda kaga ya rabauta shi ya bashi duk wanda aka ce maka wannan bawa ne rabautacce to albarka annabi ya ce har shi ya kawo yadda larabawa suke a da jahilai kaskantattu amma sai gashi sun zo sun karya rum sun karya farisa sun ci su da yaki idan ka ga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fagen yaki zaka dauka aljanni ne ko mala'ika ba horo ba sauki sai shi ce kai in takaice maka babu wani rai da ya taba zuwa kamar ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan arwahu baki daya manzo Allah shi ke shayar da su madadi to shi ne yau wadon shi ibrahim radiyallahu anhu yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله قدر المقدار العظيم يا همة الشيخ اثري لنا بهذا المهدر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر ya ce innan lazina kafaru sani dai cewa waɗannan da suka kafirce sawa'un duk ɗaya ne alaihim akan su a antahum ko kai musu wa'azi ka gargade su am lam tunzirhum ko kuma ka kyale su ba wa'azi ba gargadi la yu'minuna ba za su yi imani ba ko a gargade su ko kar a gargade su ba za su yi imani ba lamma zakara ausaful khususi da Allah ya ambaci sifofin keɓantattun bayi wato su sahabbai din nan taqawa sifar abubakar siddiqu radiyallahu anhu a imani da amrul faruq radiyallahu anhu a ibada sallah tsaye da sallah sifar sayyidina usman zunnurain radiyallahu anhu infaki ciyarwa sifar sayyidina ali karramallahu wajahu wa radiyallahu ta'ala anhu to shine bayan Allah ya wato ya ambaci waɗannan sifofi na waɗannan keɓantattun bayi min ibadi daga cikin bayinsa wasafahum bitilkal ausafi sai isbanta su da waɗannan sifofi ambata a baya wa zakara masirahum kuma ya faɗi makomarsu ita ce aljanna ya faɗi kuma abin da suka samu shine rabo to ardafahu bi sifati adahi sai biyo bayan wannan sifofi na sahabbai na muminai na tsarkakan bayi da kuma sifofi na ada'ihi makiyansa zakara ayatin Allah ya faɗi ayoyi guda hudu fi sifatin muminina a cikin sifofin muminai hudan lil muttaqina allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata hmm? wa mimma razaqnahum yunfiquna kaga sifofi hudu sun fito to bayan Allah tabaraka ta'ala ya ambaci waɗannan sifofi guda hudu fi sifatin mumini a cikin sifofin muminai wa ayatayi sai kuma yanzu ya faɗi sifofi guda biyu ayoyi guda biyu fi sifatin kafiri a cikin sifofin kafirai shine yau muka tashi innal ladzina kafaru sawa'un alaihim antum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun azim to sai Allah tabaraka ta'ala ya kawo sifofin waɗannan kafirai su kuma sifofinsu ga ayoyi guda biyu ne Allah ya kawo wasu talata ashar ta ayatan sai Allah ya kawo kuma ayoyi guda goma sha uku fi sifatin makina a cikin sifofin munafukai ya ce innan lazina kafaru sani dai cewa waɗannan da suka kafirci alkufuru shi ya ce ka san abin da ake cewa kafirci luggan a yare irin na larabci kafirci a lugga shine a taɗiyatu wa sitru lili abu da koyi shi shi yake kira kafirci ga gaskiya kirkiri sai a danne ta sai a yaba farin fenti bakin fenti a ga an boye shi shine ya ce to wannan a taɗiyatu wa sitru shi yake kira alkufuru shi yasa larabawa idan dare baki ya zama an ka fito baka ganin komai duhun dare ya lullube wannan wato abubuwan da ka sani wanda suke waje sai a ce lailatun kafiratu kaga wani kafirin dare me yasa ka kira shi kafirin dare saboda tsananin duhu ya ɓoye gaskiyar da ka sani ka san akwai kaza anan akwai kaza anan amma gashi duhu ya ɓoye su sai a ce lailatun kafiratu wa inna ma sumiyar kafiru kafiran li'annahu yasturu ni'anillahi shine dalili kawai abin da yasa aka ambaci kafiri kafiri saboda yana ɓoye ni'imar Allah Allah zai bayyana da ni'ima shi ce bai yadda sai boye to shi shi wannan da ya ce wa fil ilahi shari'atul islami a cikin istilahi na shari'ar musulunci shine kafirci inkaru ma saba ma sabata majibun nabi sallallahu alaihi wasallam bi zahuratan a istilahi na shari'a ma'anan kafirci shine yin inkarin abinda ya tabbata daga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na wajibi tauhidi sallah azumi zakka hajji duk wanda ya taba ɗaya daga cikin wannan kafiri alkafiru shi kafiri fil qur'ani ya zo a cikin alqur'ani ala arba'ati aksami an kasa kafiri kafiri a qur'ani gida hudu ne saboda haka sai a yi hankali akwai kafirin da ba za ka kira shi kafiri kamar sauran kafirai ba don kafircin ya kasu hawa-hawa mu kiyaye da kyau shi wace akwai kafirun naqidul mumini akwai kafiri wanda shi kishiyar mumini ne abinda mumini ya yi imani da shi mumini ya yi imani Allah ɗaya ne shi ya ce bai yadda ba mumini ya yi imani da sallah bai yadda ba mumin ya yi imani da azumi bai yadda ba mumin ya yi imani da zakka bai yadda ba mumin ya yi imani da hajji shi bai yadda ba saboda haka wannan shine bakin kafiri don kafirai hawa hawa ne akwai kafiri baki akwai kafiri ce akwai kuma kafiri baki kirin munafiki kenan Mm. to saboda haka wace shi kafirun na ƙibul mumini wannan kafiri ne matsayinsa na kishiyar mumini ubangiji ya kawo mana wannan innan lalina kabaru sanin fasaddu suka tare hanya an sabilillah daga barin shiga tafarkin Allah to waɗannan kafirai kenan manyan wa kafirun kafiri na biyu bi ma'anar jahilu shine mai jayayya shi ma mai jayayya da za a ce mai kafiri amma ko ba irin wancan kafirin ba mai jayayya shi ma kafiri ne saboda ubangiji ya gaya mana walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabilan wa man kafara Allah tabaraka ta'ala ya wajabta hajji akan mutane ga wanda ya samu ikon tafiya zuwa ga hajjin amma wa man kafara wanda ya kafirce wato jihada ya jayayya fa inna Allah ka sani cewa Allah ganiyun mawdaci ne anil alamin daga barin talikai baki daya wanda ya jayayya ya ki je hajji ga kudin ya tara muna ganin su a ya ga mutum ya tara kuɗi kamar su kashe shi amma ya zuwa haji sai je je amerika ya je london to wannan ba za ka ce mai kafiri ba kafiri ne amma jahidi mai jayayya allah ya faɗi abu yana ja su ale ne alami nan nan karanta mana su mu ji su ale ne waɗanda allah ce ya wadata gabarin su ya kamata mu san talikai rabbil alamina su ale ne talikai
أخرج ابن جرير ibn jarir a dabri ya ya ya fitar da shi و... وابن أبي حاتم da ibn abi hatim عن أبي العالية daga abil aliya في قوله a cikin faɗinsa رب العالمين ubangijin talikai قال sai ya ce الإنس آلم kaga mutane alam ne guda Wani.
mutane halittar mutane alam ne والجن آلم aljanu ma alam ne guda وما سوى ذلك abin da ya walinci wannan ثمانية عشر عشر ألف آلم Allah yana da alam alam duniya duniya dubu goma sha takwas duniya da lahira guda biyu ne a ciki sauran goma sha shidan fa
وعن وهب بن an منبه karbo daga wabu dan munabbai munabbi Mm. ya ce إن الله إن لله ثمانية عشر ألف آلم wahabu dan munabbi ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yana da duniya duniya alam alam dubu goma sha takwas الدنيا منها duniya آلم واحد duniya da muke gani alam ɗaya ne a cikin wannan sha takwas ɗin.
وقال بعض العلماء sashen malamai ya faɗa للعرش ya ce al'arshi ثلاثمائة وستون قائمة للعرش ثلاثة al'arshi yana da ƙafafuwa ثلاثمائة ɗari uku وستون da sittin ƙafafun al'arshi ɗari uku da sittin ne وأرض كل قائمة wato faɗin kowace ƙafa أرض الدنيا ya kai girman duniya سبعون ألف sau مرة dubu saba'in daga kafan al'arshi zuwa ɗayan ya kai duniya girma sau dubu saba'in kuma kafa ɗari uku da sittin ne
وبين كل قائمة tsakanin kowace kafa da ɗayan ƴar uwarta وقائمة da wata kafa ستون ألف سحراء akwai daji daji dubu sittin وفي كل a سحراء cikin kowane daji ɗaya ستون ألف عالم akwai alam alam dubu sittin وكل a عالم cikin kowane alam كالثقلين kai ka ce mutum da aljan من duniya الجن والإنس yawa mutane da aljan انتهى to zancen ya ƙare وقال فخر الدين shi kuma fakar dinin razi الإمام الرازي رضي الله عنه يجي.
روي an rawaito أن بني آدم cewa 'yan adam أشر الجن kaso ɗaya ne a cikin goman aljanu mutane yawan mu mutane to in an tara mu duka ɗaya ne a cikin goman aljanu Mm.
وبنو آدم da 'yan adam والجن da aljanu أشر حيوانات البر kaso ɗaya ne a cikin goman dabbobin da ke kan tudu suna yawo Mm.
وهؤلاء كلهم kaga waɗannan duka da mutanen da aljanun da dabbobin kan tudu أشر الطيور su kuma in ka tara su gaba ɗaya kaso ɗaya ne a goman tsuntsaye
وهؤلاء su كلهم kuma waɗannan baki ɗaya da mutanen da aljanun da dabbobin kan tudu da tsuntsaye وحشر حيوانات البحار kaso ɗaya ne a cikin dabbobin ruwa وهؤلاء كلهم da mutane da aljanu da dabbobin kan tudu da da da tsuntsaye da dabbobin ruwa
وحشر حيوانات الأرض الموكلين ببني a آدم ba haiwanatu ba نعم آه، وهؤلاء كلهم أشر حيوانات البحار وهؤلاء كلهم أشر حيوانات a الأرض din- a dinga lura ne mala'ikatul ardi gaba ɗayan ka tara mutane da aljanu da dabbobin tudu da tsuntsaye da dabbobin ruwa gaba ɗaya ba su mu kai kaso ɗaya a cikin goma mala'ikun da ke yawo a cikin duniya a ƙasar الموكلين wanda aka ببني آدم.
wakkala su gabani adamu suna lura da mu suna gadon mu وهؤلاء كلهم to da mu mutane da aljanu da dabbobin kan tudu da tsuntsaye da dabbobin ruwa da mala'ikun da ke nan ƙasa
أشر ملائكة السماء الثانية ba su kai kaso ɗaya a cikin goma mala'ikun sama ta ɗaya ba ثم على هذا to الترتيب ka tafi a haka na sama ta ɗaya da mu duka ba mu kai na sama ta biyu ba إلى ملائكة السماء har zuwa الثانية.
inda za ka tattaro mutane da aljanu da dabbobin kan tudu da tsuntsaye da dabbobin ruwa da mala'ikun ƙasa ta ɗaya da sama ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida gaba ɗayan mu ba mu kai kaso ɗaya a cikin goma mala'ikun sama ta bakwai
ثم الكل في مقابلة to الكرسي sannan in ka tattaro mu duka ka je mala'ikun sama ta ɗaya ka kwashe su ka tafi ta biyu ka tafi har zuwa ta bakwai ka haɗa mu duka a je kursiyin Allah نظر قليل in ka kai su wurin mala'ikun kursi to ba za ka gan mu ɗan kaɗan
ثم هؤلاء to sannan gaba ɗaya da mu ɗin da dabbobin da tsuntsayen da mala'ikun sama ta ɗayan da ta biyu har zuwa ta bakwai da mala'ikun kursi أشر ملائكة السرادق الواحد kaso ɗaya ne a cikin goma mala'ikun da suke kafa ɗaya na al'arshi من سرادقات العرش daga cikin kafafun al'arshi guda 360 ɗin nan, التي عددها مئة ألف wanda adadinta dubu ɗari ne طول كل سرادق tsawon kowane kafa وأرضه da faɗinsa إذا قوبلت ب- إذا قوبلت به السماوات da za والأرض ka ɗauko sammai bakwai da ƙasai bakwai ka kai su kafan al'arshi guda ɗaya وما بي وما da abin da بينهما- yake cikin sama da ƙasa abin da ke tsakaninsu وما da بينهما abin da ke tsakaninsu فإنها كلها gaba ɗayansu تكون شيئا za يسيرا su zama wani abu ne ɗan kaɗan shi wata ce kal khatim iza ulqit fi sahara in ka ɗauke mu duka mutane aljanu dabbobin kan tudu tsuntsaye dabbobin ruwa mala'ikun ƙasa mala'ikun sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai mala'ikun kursi idan aka kai mu al'arshi mala'ikun da ke kafan al'arshi ɗaya a cikin ɗari uku da sittin ɗin nan za ka iske mu dukanmu in ka watsa mu a cikinsu za ka iske kamar an jefar da zobe ne a tsakiyar daji ɗan ƙarami kawai
ومقدارا صغيرا kuma gwargwado ne ƙanƙani وما موضع شبر kai babu wani wuri ko da taki إلا وفيه ملك sai face akwai mala'ika a wurin ساجد yayi wa Allah sujada أو راكب ko yayi ruku أو قائم ko yana لله tsaye yana bauta wa Allah وله زجل للتقديس kowane mala'ika ya buɗe murya yana taqdisi wani yana tahlili takbiri da sa- tasbihi قال yace ثم هؤلاء كلهم sannan waɗannan duka da muka zano maka في مقابلة الذين يكون حول العرش idan aka ɗauke su gaba ɗaya da mu da kowa da dabbobi da mala'iku aka tafi aka kwashi mala'ikun kursi aka kwashi mala'ikun kafafun al'arshi duk yawan su din nan in aka je wurin mala'ikun da suke kewaye da al'arshin Allah kuma كالقدرة في البحر za ka ɗauka ɗigo ɗaya ne a teku
ولا يعرف عددهم ba wanda ya san adadin su إلا ya الله Allah ma ya alamu junuda rabbika illa huwa ثم بعد ذلك sannan bayan nan ملائكة اللوح المحفوظ a tafi wurin mala'ikun lauhul mahfuz su kuma الذين هم أشياء wanda إسرائيل su dukkan su almajiran Israfilu ne عليه السلام shi ne mai renansu aikinsa ne ke halittarsu Allah ke halittarsa daga cikin ibadar israfilu alayhi salam وهم كلهم su kuma baki dayansu سامعون sun yi shuru suna saurari مطيعون suna biyayya يسبحون الليل suna والنهار sauraron mai israfilu zai ce su yi لا kuma يفترون suna bin umarninsa ba su da aiki sai ibada yusabbihuna al-layla suna tasbihi dare da rana la yafturuna ba sa yankewa
fa hadhihi al-awalim kaga kulluha waɗannan awalimu da muka ambato maka dakilatun ta ta qawlihi rabbil alamin sun shiga cikin faɗin ubangiji rabbil alamin abin da ya samu kawo wannan saboda ubangiji ne faɗi wa man kafara duk wanda muka ce abu ya ki ya kafirce fa inna allaha ganiyun anil alamin Allah ya wadata ga dukkan halitta ma ba ma kai kadai ba dan ka dan kai ba ka da yawa yani wato abin nufi a nan cewa wanda ya ki- ya je hajji ya kafirce shine wa man jahada wanda ya jayayya wujubul hajji yin jayayya da wajabcin hajji wa kafirun akwai kuma kafiri na uku na ƙiru shakir shi kuma kishiyar mai godiya shine butulu butulu ma kafiri ne amma za ka ce mutum kafiri butulu saboda haka wanda yake gode wa Allah shi ma kafiri ne ubangiji ya faɗi ushkuruli wala takfuruni ku gode mini kar ku kafirce mini wato kar ku min butulci anan kafirci anan butulci kenan wa kafirun kafiri na hudu bi ma'ana almutabarri'u shine wato a kubutacce ko mai neman kubuta duk mutum da yake an yi wani abu yana so ya kubuta to shi ma kafiri ne ya kafirce abin da ake so a danganta masa kaga shi ma kafiri ne shine ubangiji ke faɗi summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan sannan ranar alkiyama sashen ku na kafirce wa sashi sashen ku na tsine wa sashi ai ya tabarra'u ba'dukum min ba'din wato ma'ana sashen ku suna kubutar da kansu daga abin da sashe suka aikata wal kufru shi kafirci anwa'un ya kasu kala kala nau'i nau'i kufrul mu'tadi akwai kafiri wa akwai kafirci na wato abin sani kafirci wanda mai yi ya sanar cewa shi kafiri ne kuma ya san shi kafiri ne man arafa wujudul haqqi shine wanda isan samuwar Allah tabaraka wa ta'ala wa kafara bi kuma ya kafirce masa lisanan da harshen sa ka kufur iblis kamar kafircin iblis la'anatullahi alaihi wa kufrul yahudi kamar kuma kafircin yahudawa la'anatullahi alaihi suna baɗi ubangiji yana gaya mana falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da abin da suka sani din nan yazo sai suka kafirce mishi alhali sun sani wa kufrun bi ma'ana na fi bari akwai kuma kafirci wanda ke daukan ma'anan kore samuwar Allah wannan shine bakin kafirci kore samuwar Allah ta yi ma ba Allah mutlakan baki da man la ya'rifu wujudahu shine wanda bai san samuwar Allah ba tabaraka wa ta'ala ka jumlil kufari kamar mafi yawancin kafirai wa kufrun akwai kafirci kuma sahibu ma abocinsa ya arifu haqqa shi ya san gaskiya wa lam ya'tar bihi bi lisanihi amma bai sanar da shi ba da harshensa bi ma'ana bai faɗi la ilaha illallah ba da harshe amma kuma ya tabbatar ya sani wa lam yatadayyan bil haqqi bai bauta wa Allah da wannan addini na gaskiya ba kama wa ƙali abi ɗalibin kamar yadda ya afku ga abi ɗalib radiyallahu anhu yaqul yana cewa ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه من وسلم.
خير هديان البرية دينا mm, ya ce wa laqad alimtu haqiqa ni din nan na sani bi anna dinin muhammadin cewa addinin nan na annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min khairi adyanin yana daga mafifitan addinai min khairi adyanil bariyati yana daga cikin mafifitan addinan da aka aikowa talikai dina shine addini na Allah tabaraka wa ta'ala wannan ya ambace shi a cikin mahasinut ta'wil juz'i na shida shafi na 2278 dimni abiyatin li abi dalibin mazkuratin fi darsi ah, na ah, shafi na 43 kenan wa sadrul baiti indahu shi yace shi abi dalib zakara haza ya ambaci wannan bilisanihi da harshensa wa amana bihi kuma ya imani da abin da ya faɗi da kalbihi da zuciyarsa walakin sai dai lam yatadayyan bil islami bai bauta wa Allah da addinin musulunci ba fasara kafiran sai ya zama kamar wanda ya kafirce da harshe ya yi imani da zuciya wannan ba a cewa komai a kansa Mm, shi yasa an mun faɗi sunan sa mun ce cewa radiyallahu anhu wa kufurin nifaqi sannan akwai kuma kafirci na munafinci shine wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminina wannan kafirci ne shi ma na munafinci a qarrabil lisani za ka ga mutum ya tabbatar da la ilaha illallah da harshe wa an kana bil qalbi amma da zuciya yana inkari Allah ya kiyashe mu wal kufru shi kafirci kama kaddamna kamar yadda muka gabatar inkaru ma sabata itiyanu muhammadin sallallahu alaihi wasallama bihi daruratan shine yin inkarin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi yayin zuwansa wato wanda yake wajibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwansa ya zo da ya tabbatar da abubuwa wanda suke dole tauhidi sallah azumi zakka hajji shine shi ce kamar gasu tauhidun lahi tabaraka ta'ala shine tauhidin Allah mai girma da ɗaukaka na biyu ikamis salawati tsaye da salloli na uku siyamin ramadana azumtar watan ramadana na hudu wujubin zakati wajabcin zakka fil amwali a cikin dukiyoyi na biyar alhajju shine yin hajji sannan albasu imani da cewa za a yi tashin alkiyama fa kullu ma sabata duk abin da ya tabbata itiyanun nabi bihi wato zuwan annabi ya tabbatar da shi daruratan wanda yake wajibi fa inkaruhu kufrun ka inkarin wannan kafirci ya sa mutane su yi hattara kar mutum ce yana da wani ilimi a cikin ilimin ya gano wani abu zai daina ko ce yana da wani ilimi a cikin wannan ilimi ya gano ba zai azumi ba ko ce yana da wani ilimi ya gano kaza duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi taba wannan abin kafirci ba sauki yace amma ma la yu'rafu ityanun nabi bihi amma abinda ba a san zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ba illa bi tafakkur sai an yi tunani mai zurfi wata daƙiƙi an zurfafa tunani a ciki fa zalika man ankarahu la la yakfuru wanda ya inkarin sa ba za ka kafirta shi ba misali kaga wanda ya taba sallah wannan kafiri ne ko wanda ya taba azumi kafiri ne wanda ya taba hajji kafiri ne wanda ya taba zakka kafiri ne amma wanda ya taba wazifa ko lazimi ko zikirin juma'a wannan jahili ne mai jahiliya ne saboda wani abu ne a cikin abin da manzo Allah ya zo da shi amma sai an zurfafa tunani za a iya gano shi amma abin da yake ko ba zurfafa ba kawai gayi nan a fili za a gane kamar sallah azumi zakka hajji to wanda ya taɓa wannan kafiri ne kawai amma cikin abin da manzo Allah ya zo da shi masu zurfi can can can wanda ya jayayya da su ba za a ce mai kafiri sai a ce mai mai jayayya kawai shine ya ce fazalika shi wannan man an karahu wanda yi inkarinsa la ya ba za a kafirta shi ba wani kisarun lati zakara na ulama'u ɗabi'un nan waɗanda malamai suka ambace su waje aluha suka sanya ta kufran kafirci ka shaddin zinnari kamar ɗaura janjani wani giyari da alamar da take bambance ƙungiya da ƙungiya wannan kungiyar nata fari ne wannan kungiyar nata kore ne wannan kungiyar nata bulu ne wannan kungiyar gashi nan dai wato azzinnaru hizamun ya shuddu ya shuddu hun nasraniyu ala wutsi wannan zinnari janjani wanda fada ko pasto yake daurawa a kirji wani belt shine zinnari to mafi yawanci akan samu cikin ɗariƙu haka na magabata za ka iske wasu sukan ɗaura saboda yanayin zikirin da suke zuciya ce take yi baki ba shi ke furta to wannan yin da ke suna ɗaure cikin su saboda gudun abin nan kar su samu matsala a cikin zuciya to shi ne ya ce abin da malamai suka kawo na ɗaura janjani da kuma sa wata alama fa innahu alamatu kurin wannan alama ce ta kafirci laysa kufran ba kafirci bane bi nafsihi da wato da zatinsa fa kullu marri'a duk wanda aka gani ya shuddu zinnara yana daura janjani na zamu za mu tabbatar ko mu sakankance annahu cewa shi laysa bi mu'minin ba mu'mini bane da annan nabi sallallahu alaihi wasallama domin annabi sallallahu alaihi wasallama na ha'an yayi hani ga barinsa wani safi shawatun sannan babu wani abin sha'awa cikin daura janjani belt din nan da su kiristoci suke daurawa a ciki ba wani abin sha'awa kan zina kamar zina duk mutum da ya zina an san sha'awa ta sashe je ya zina wa shurbul khamri shan giya duk wanda shan giya an san sha'awa ce ta sa ya je shan giya amma daura wannan wani sha'awa me mai dadi ce haziri waɗannan na shar'u anha shari'a ta yi hani ga aikata su walakin fiya hazzul linnafsi da giya da zina duk shari'a ta hana amma akwai kwaɗayi irin na zuciya a ciki zuciya tana kwaɗayin zina zuciya tana kwaɗayin giya amma kuma shari'a ta hana amma shi janjani zuciya me na kwaɗayi me za ta yi kwaɗayi a ciki shine ya ce wa man ata biha wanda ya zo da ita falaisa da kafirin ba kafiri bane li'annan nafsa domin zuciya galabatu tarin jaye shi ala shahawatin afsa sha'a wanda ya zina ko ya sha giya wannan ba kafiri bane wa amma shaddu zinnari amma daura janjani falaisa fi ayi shahawatin babu abin sha'awa cikin sa idan to in muka lura da wannan da kyau man shaddahu wanda ya daura shi فهو متخف بالدين الاسلامي wannan yana wulakantar da addinin musulunci har sai ya je kama da kirista sannan addinin shi zai tabbata wa huwa kafirun kaga shi ma kafiri ne jahili mai jahiliya wa kullu anwa'il kufri dukkan nau'o'in kafirci mallaki Allah tabaraka wa ta'ala bi wahidin minha wanda ya hadu da Allah mai girma da daukaka da aikata ɗaya daga ciki fa huwa khalidun fil nari to zai tabbata auta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta wanda ya hada wani da shi amma yana gafarta abinda ba shirka ba ga wanda ya so innal ladina kafaru shehu ce ka sani ubangiji tabaraka taala ya ce ka sani cewa waɗannan da suka kafirce wa sabaqa lahum bi ilmil ghaibi annahum yalqawna Allah bi kufrihim la yanfa'u fihim alwa'za wal inzara wal bisharata wal wattizara waɗannan da suka kafirce waɗanda ya gabata cikin ilimin gaibi cewa za su haɗu da Allah cikin kafirci to waɗannan wa'azi ko gargaɗi ba zai musu amfani ba hakanan albishir ko tunatarwa ba za ta yi musu amfani ba ka abi jahalin kamar abu jahali wa abi lahabin kamar abu lahabi wa nawi ma da makamantansu minar kufari daga cikin kafirai kamar utubatu dan rabi'atu kamar shaibatu dan rabi'atu kamar walidu dan mugiratu kamar asibin wa'il kamar irin to waɗannan sawa'un alaihim duk ɗaya ne a kansu a an zartahun kai musu gargaɗi am lam tunzirhum ko kuma kai musu gargaɗi la yu'minuna ba za su yi imani ba waɗannan duk ɗaya ne a wurinsu ka gargaɗe su ko karka gargade su la yu'minuna ba za su yi imani ba li ilmin la saboda ilimin Allah tabaraka wa ta'ala minhum cikin su da wato daga cikin su zalika wannan fala ta ma karkai kwadayi fi imani a cikin yin imanin su ba za su yi imani da kai ya rasulullahi a kamar alhaqqu tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da daukaka ya ba da labari nabiyahu ya ba annabinsa labari anna haula'il kuffar cewa waɗannan kafirai la nuna abadan ba za su yi imani ba har abada sawa'un alaihim duk ɗaya ne a kansu inzarun nabi sallallahu alaihi wasallama gargadi da annabi sallallahu alaihi wasallam zai musu wa adam inzarihi da barin gargadi gare su fala nuna ba za su yi imani ba ko a gargade su ko a kyale su ba za su yi imani ba falan yaqul Allah tabaraka ta'ala bai ce masa ba sawa'un alaika duk ɗaya ne a kanka an zartahum ka gargade su am lam tunzirhum ko kar ka gargade su Allah bai gaya mai haka ba sai ce a kansu duk ɗaya ne a kansu ka gargade su ko ka gargade su amma bai ce a kanka ba fa inna li inzara domin cewa shi gargadi wa adamu li inzari da barin yin gargadi laysa sawa'an ba dai bane fi haƙƙin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa shi yajibu alaihi ya wajaba a kansa at-tablighu isar da abinda Allah tabaraka ta'ala ya masa umarni da ya isar da shi fa in ballaga idan ya isar da sako sawa'un diddin ne man amana wanda ya imani wa man lam yumin da wanda bai imani ba fa huwa musabun shi da annabi za a saka mishi ya gama tashi walakin nal kufara sai dai cewa kafirai allazina la yu'minuna wadannan wanda suke ba su imani ba sawa'un alaihim duk ɗaya ne akan su inzarun nabi sallallahu alaihi wasallama gargadin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai musu wa adam inzarihi da rashin yin gargadi gare gare su fahim cewa su la yu'minuna abadan ba za su yi imani da shi ba har abada allama Allahu nabiyahu Allah ya sanar da annabinsa muqaddaman tun farko anna haula cewa waɗannan mutane kafirai su abu jahalin da wani da- da da makamantansu la yu'minuna ba za su yi imani da shi ba li qadama dam ahu domin kwaɗayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke fi imani a cikin yin imanin su fala yaqa fala yaqau lahu mislu ma waqa li nuhin alaihi salam abin da yasa Allah ya masa haka saboda kada abin da ya faru da annabi nuhu ya faru da shi shi annabi nuhu najiyullahi ne shi kuma annabi muhammadu habibullahi to Allah bai so wahalar da annabi Nuhu ya sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha to shine Allah tabaraka wa ta'ala sai ya gaya masa haka ba'da ma makasa bayan annabi Nuhu ya wanzu alfan shekara dubu illa hamsin aman sai dai shekara hamsin ne babu a cikin dubu din da dari tara da hamsin yayi yana wa'azi a wahai to daga nan ne Allah ya masa wa- wahayi innahu lan yu'mina min qaumika illa man qadaman Allah tabaraka ta'ala ya gaya wa annabi Nuhu bayan ya shekara 950 yana wa'azi ya ce masa ka sani babu wanda zai yi imani daga cikin jama'a ka sai dai wanda suka yi imani nan na farko amma ba wanda zai kare bayan shekara 900 fa da 50 ana wa'azi sannan aka ce mai ba wanda shi kuma da ya ji zafi sai ya ce rabbi la tazar alal ardi min al-kafirin da yara innaka in tazarhu yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara to wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi don ya bambance maka matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayi irin na annabi Nuhu annabi Nuhu an sauka masa da wannan innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana ba'da ma ba'da muqasati shada'idi bayan yayi gogayya da tsananci tsananci da wahalhalu akhbarahu Allah sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi labari tabaraka wa ta'ala bi haza da wannan aya fannabiyu amma kaga annabi sallallahu alaihi wasallama mukaddaman tun farko akhbarahu al-haqqu Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi labari anna haula'i cewa waɗannan mutane wannan kafirai su Abu Jahlin da walinsa la yu'minuna ba za su yi imani ba li Allah ya ma fi imanin dan kar ma yi kwaɗayi a cikin imanin su wa nuhu shi ko annabi nuhu alayhi salam lamma allamahu Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da Allah ta'ala ya sanar da shi anna qaumahu cewa jama'arsa la yu'minuna ba za su yi imani ba da'a alaihim bil halaki sai ya musu addu'ar halaka wan nabi shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama lamma alima lokacin da isan anna qaumahu cewa jama'arsa la yu'minuna ba za su yi imani ba ma da'a alaihim bai musu muguwar addu'a ba. ka gani cewa ke Allahumma gafir li qaumi fa innahum la ya'lamuna Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamuna inni lam ub'ath la'ana wa inna ma bu'istu da'iyan wa rahmatan Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamuna li'annahu nabiyyur rahmati domin shi annabin rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ai ba mu aiko ka ba sai dan rahama ga talikai abul abbas murzi yana cewa al'anbiya kulluhum khuliqu min ar-rahmati wa nabiyina alayhi salatu wasallam huwa ainur rahmati to ta jani ce Allah sallallahu alaihi wasallam ala ainur rahmatir rabbaniyyati sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah mai girma da daukaka asbata ya tabbatar fi hadhihi al-ayata a cikin wannan aya anna inzarahum cewa gargadi ga kafirai wa adamu inzarin ko kuma barin yin gargadi gare su sawa'un alaihim duk ɗaya ne akan su wal kuffaru su kafirai asbatu ala anfusihim su ma yadda Allah ya tabbatar cewa ko an musu gargadi ba za su imani ba Allah ma ya tabbatar musu fi mukhalabatihim a cikin wato a cikin maganar su da suka yi nabiyyin ga annabinsu hudu annabi hudu suka ce sawa'un alaina a wa'atta am lam takun min alwa'izin duk ɗaya ne mu a wurin mu ko kai mana wa'azi ko ma kar kai wa'azin ba za dai mu ba to shine shi ma Allah ya rama fali haza saboda aka juzu aka saka musu fil akhirati ranar alkiyama lamma udkhilun nara lokacin da aka shigar da su wuta ubangiji ce isbiru ku yi hakuri aw la tasbiru ko kar ku yi hakuri sawa'un alaikum dade a kuma ga ko ga annabi na sawa'un alaina aw anta am lam takum min alwa'izina sai Allah ya ce to babu laifi isbiru ku yi hakuri ku yi shuru ku damu da macizai su yi ta harbinku mala'iku na dukan aula tasbiru ko kuma ku yi ta ihu kuna ƙara duk ɗaya ne sawa'un alaikum duk ɗaya ne a kanku kama ƙala Allah kamar yadda Allah wato ya faɗa innahu sawa'un alaihim in- wato cewa duk ɗaya ne a kan kafirai in zarahum yi musu gargaɗi wa adam in zarim da kuma barin yi musu gargaɗi allamahum finnari sai Allah ya sanar da su a wuta anna sabarahum cewa yin haƙurin su wa adam sabarihim da kuma barin yin haƙurin su sawa'un shi ma duk ɗaya ne a wurin shi wa qalu bi anfusihim su ma suka faɗa da kansu sawa'un alaina ajazina am sabarna malana min mahis suka ce to mun baro wa kanmu shikenan yanzu duk ɗaya ne a kanmu ko ni raki mi ta kuka muna kururuwa muna ihu an sabarna ko kuma mi haƙuri mi shuru mu daina kururuwa malana min mahitin ba mu dai da kubuta daga nan cikin wutan nan nan ne dai gidan mu kawai ba kubuta li'annan domin cewa su ƙalu sun faɗa da bakinsu sawa'un alaina duk ɗaya ne a kanmu a wa'azta kai wa'azi am lam takun min alwa'izina ko kuma ka zama ba daga cikin masu wa'azi ba kai wa'azin to shine shehu yace sai Allah tabaraka ta'ala ya ci gaba yace khatamallahu ala qulubihim Allah tabaraka wa ta'ala ya yi jinki a bisa zuciyoyinsu wal khatmu huwa al quflu kulli Allah ya sa kwado ya kulle zuciyar duk abin da za a ga musu zuciyar ba za ta hango abin ba shine yake faɗi am ala qulubin akfaluha saboda haka ba za su taɓa yin imani ba suna faɗi da kansu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi shi ne shi ce ɗaba'a alaiha Allah tabaraka ta'ala ya kulli akan wannan zuciya da kwado wata saka ya ɗaura zuciyar da igiya fala ya kullu ha khairun alkhairi ba zai shige ta ba wa ana sam'in sannan Allah tabaraka ta'ala ya kulle kunnuwan su wato jin su domin da bakin su ke faɗi wa fi azani na waqar a cikin kunnen mu akwai kurumta mu ba ma ji abinda kake faɗa mu ba ma ji saboda tsabar rashin kunya mawazi'ahu shine Allah tabaraka ta'ala ya kulle maginan jidin shine kunne fala yantabiuna ba za su taba amfana ba bima yasma'una da abin da suke saurare min alhaqi na daga gaskiya wa ala afsarihim sannan Allah tabaraka ta'ala ya kulle idanuwan su wa ala afsarihim a bisa idanuwan su gishawatun akwai shamaki gidarun ai shine shamaki wato wani rufi fala yabsiruna alhaqa ba za su taba ganin gaskiya ba wala yasma'una wala yafqahuna wala yaqiluna har ma suna faɗi wa min bainina wa bainika hijabun tsakaninmu da tsakaninka ba akwai hijabi a to ba dole ba kurma makaho bebe dakiki balidi jahili shaidani ba dole tsakaninsa da manzo Allah zama akwai shamaki ba shi yasa suke faɗin wa min bainina wa bainika hijabun to ba ji ba gani ba fahimta ba kuma hankali saboda haka shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa lahum azabun azimun azaba mai girma ta tabbata kan waɗannan wato kafirai a ai ƙauyu wato azaba mai ƙarfi da'imun titir wa huwanna shine wuta al'azimu in ka ji ce azimu diddul haƙi shine kishiyar wulakantacce da abi azimu da kabiru ba ɗaya bane azimu ya fi kabiru azimu babba kabiru ƙato eh sun ka ai kato ne a ai babba in aka ce babba za ka iya ganin wani dan siriri amma an ce babba amma aka ce kato kai ka san ba dama to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa lahum azabun azim al azimu diddul hakir kama annal kabira diddul sagir kamar yadda ka san al kabiru babba kishiyar karami wal azimu azimu a azamu ya fi girma min al kabiri daga kabiru hadal azabu shi wannan azaba azabun shadidun azaba ce mai tsanani a shaddu mafi tsanani min kulle azabi daga kowace irin azaba haza wannan fi haƙƙin kufari a cikin haƙƙin kafirai wannan zarafin munafiki to ka gani shehu ya gama raba abu ya kawo ayoyi hudu wanda suka tabbatar da sifofin muminai ya kawo ayoyi guda biyu wanda suka tabbatar da sifofin kafirai to shine za a shiga kuma ayoyi goma sha uku wanda suka yi magana akan munafukai abin da ake bayani akan munafiki munafiki har sufa sha uku munafiki za ku shekara hamsin baka gane shi ba shi yasa Allah ke faɗakar da kai ka gane munafiki akwai zafin baki akwai soyayya zahiri to shine amma can zuciyar shi zagi maki ne to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake magana a kansu a wannan zarafin munafiqina ya sauka a cikin haƙƙin munafukai ka abdullahi bin ubay ibn salul kamar abdullahi dan ubay dan salul dan salula kenan wa ashabuhu da shi da jama'a sabansa kanu sun kasance za a tau in suka zo ilal musulmi ne zuwa ga musulmi kanu lahum sai su rika cewa da su nahnu ma'akum ha, ai ana tare ai mu da ku ai ai ana tare haka suke cewa muminai nahnu ma'akum nahnu ma'akum ai ai mu da ku mu mu da ku mun- muna tare wai za a tau lil kuffari in suka tafi wurin kafiran ya kulu da sai su rika cewa nahnu ma'akum kai kurbu da su da Allah muna tare muna tare da ku a kabar al-haqqu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin su wa minan nasi daga cikin mutane man yaqulu wanda yake faɗi amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil akhirati mun yi imani ah, da da da da da alkiyama ai yawmul qiyamati wato ranar alkiyama sumiya bil yawmil akhir an ambace ta ranar ƙarshe li'annahu akhiran ayyami ita ce rana ta ƙarshe wa ma hum bi mu'minina Allah tabaraka ta'ala ya ce amma fa ba mu'minai bane ba su ba su tare da wanda suka yi imani ru'iya an nunar fi cikin ta ma'ana ma'anan man wa minan nasi man man ya kulu yukhadi'una Allah suna ha'intar Allah a zatansu wallazina amanu suna ha'intar wanda suka yi imani a zatansu bi zahari kilafi ma abdalu suna bayyanar da sabanin abin da suka boye a zuciyarsu min al-kufri na daga kafirci liyarfahu da ije an gabanin su a kamahu wato hukunce hukuncen kafirci a duniyawiyati na biyan bukatar duniya saboda suna da bukatu na duniya suna tsoro kan kafirai ne su a sa takobi a kansu to sai su nuna kamar suna tare da muminai amma suna can wurin duniyar su a wurin ainihin kafirai su munafukai ne waɗancan kafirai sai su rika bin su suna tare da su wannan ya yi muwafaka da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake faɗi ke cewa sifofin munafiki idza hadasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana saboda haka yukhadi'una amma yukhadi'una ba su ha'intar kowa illa an fusa sai kawunan su li'anna wa bala khida'ahum domin cewa sakamakon yaudarar su da suke yi raji'un ilayhim zai koma ne zuwa gare su fa yaftadihuna sai su kunyata fi duniya a gidan duniya billahi nabiyahu domin Allah tabaraka ta'ala zai sanar da annabinsa zai tsinkayar da shi alama abdaluhu a bisa abin da suka kasance suna boyewa a zuciya a cikin wato gidan lahira wa ma ya shukuruna amma su bu sani ba suna nuna kamar ana tare suna nuna manzo Allah ana tare amma bu san Allah ya gaya mai ba a tare ba har ma manzo Allah ya gaya wa zai fito da yamani wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne har bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina gane munafiki ne da Huzaifa idan za a yi sallah na ga Huzaifa ya fita bai bi mutumin sallah ba munafiki ne ko kuma idan mutum ya mutu sai in biyo wurin zai ce ka ji labarin wani ya mutu ko ka tashi mu je jana'iza to wallahi wani dan zazzabi ne ke dan damuna saboda dan sallah to ga ga munafiki amma ka ga tashi zumbur to mumini ne wannan mutum to haka aka yi Allah tabaraka wa ta'ala yi ta sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke boyewa a zuciyarsu amma ba san ya gane ba suna ganin kamar suna da bara wa ma yashkuruna ba sani ba ai ma ya alamuna ba sani ba anna khida'ahum cewa yaudarar su li anfusihim kansu cewa wal mukhada'atu yaudara huna anan min wahidin daga ɗaya ne fa'ala wannan ne wato kai bai kasance a bisa ba ka aqabtul lissa kamar na azabtar da barawo تأتي سيغة على للدلالة على المفاتة في الجر مشاركة زيد أمرا وتأتي أحيانا للواحد دون المشاركة فتكون بمعنى فعل للتكسير ضعف بمعنى ضعف أو بمعنى فعل المجرد نحو سافر أكبر الله وبارك فيه تشير وزن ذات shi ne kai da ambatan Allah ambatan Allah ya zo fi yukhadimun Allah wannan Allah yana nuna girma ne yana faɗakar da mu girma bil musulmi na wanda musulmi suke da shi kai hakikatan a hakika inna ma yukhadimun al muslimina suna yaudaran musulmi ne suna ha'intar su sai Allah ja'ala Allah sai Allah ya sanya mukhadatul mu'mina yaudarar musulmi bi manzilati mukhadatul lahi a matsayin ana yaudarar Allah duk mutum da yake yaudarar mumini to Allah yake da ka zamu dakata a nan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى المستقيم على آله وقدره الجلال العظيم يا رب يا رب يا رب يا صمد فكن مقيتا لنا يا واحد الأهل يا بر يا وتر يا عين مراجع جل يا من لا له شر كلا ولا ولد أجزء بيدا وفرج كلبه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت الإجاز لكل خائب ولد يا رب يا رب يا من لا له ذيب فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد بالعلم على خير الورى جدد محمد آل أسابي سند alhamdulillah yan uwa muna tare da babanmu kuma shehinmu khalifa min kulaba sheikh limamin barnawa shi ne sharif shu'aibu abdullahi al'ahu muna tare da malaminmu a shugabanmu shehinmu shi malam salisu abdullahi abdullahi al'ahu za mu miƙa abin magana wurin sharifi da menene to a ringa yi da wuri mana ana Assalamu alaikum. Mai tambayin ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bayan gaisuwa da fatan alkhairi ina roƙon shehu da ya yi mana bayani akan madadi kuma idan madadin ya yanke ya zan in gane cewa ya yanke sannan kuma ina roƙo shehu ya faɗa mana abubuwan da ke kawo mai kuma abubuwan da suke yi sa suke yanki suke sa madadin ya yanki ina ina godiya da wannan shehi kuma waraka na mun gode
ma'anan madadi shine kamar credit sai ka kira waya za ka ji abin da zai ci zai je ko zai je madadi saboda kan madadi kuma hali ko wadata shi zai sa kan ya zama yankewa wadata wadata shine imani da tsoron Allah shine in kana da imani da tsoron Allah to madadi ba zai yanke ba ya zama kuma kake samun madadin ka san wurin ka zama kuma kana kula da wurin dan shaudu yayi bayani a cikin rasulul muttaqin wallahi ko kafa da kar ta anus bil hawadisi illa dula ahadin bina so Allah ya taimake mu. Alhamdulillah. Ka riƙe masa ne. Yawwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله
Thank you.